من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wataala da ya kawo mu wannan yammaci na Lahadi daren Litini yau muna goma ga watan Sha'ban hijiran Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na da shekara 1446 a kida miladiya yau muna tara ga watan biyu shekara ta 2025 mun dawo wannan majalisi mai albarka a wannan cibiya na alkhairi markazu Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu wanda ke cikin birnin zaria domin ci gaba da karatun wannan littafi mufsidatul qulub littafi da ke magana akan miyagun cututtuka waɗanda idan sun kama zuciya sukan kashe zuciya sukan haifar da mummunan rayuwa da mummunan ajali da kuma mummunan makoma Allah maɗaukakin sarki ya raba mu da miyagun cututtuka da suke kama zuciya idan yan uwa suna biye muna nan a gaban da ke magana akan cewa jayayya wata irin ɗabi'a ce wacce take an gina halittar ɗan adam da ita don in ba a manta ba muna littafi na uku wanda ke magana akan aljidalu da mirawa musu da jayayya da sa'in wanda mun ji shimfiɗa inda muka tsaya shine yadda yake magana akan cewa ɗabi'a ta musu da jayayya ɗabi'a ce wacce take tana cakuɗe da halittar ɗan adam da aka sai ɗan adam ya yi da gaske sannan zai warke daga wannan mugun cutar sai ya yaƙi zuciyarsa ya yi faɗa da shaiɗan ya ɗauki haske daga hasken annabta sannan zai warke daga wannan muguwan cuta idan ba manta ba na yi bayanin cewa din kasancewan musu da gaddama da sa'insa da jayayya yana daga cikin sinadaran da Allah halicci ɗan adam amma wannan baya baka lasisi ka zama mai musu da jayayya domin musu da jayayya suna kashe zuciya kamar yadda kasan Allah ya halicci ɗan adam akan ujula garaje da gaggawa amma ko manzon Allah ya tabbatar da cewa garaje da gaggawa daga shedani kaga tilas na mutum ya ki wannan mugun dabi'a da rika bin komi sannu sannu to haka nan al'amarin musu da jayayya yake shi ma Allah subhanahu wata'ala ya cafaɗa wannan ɗabi'an ya halitta ɗan adam a kanta to amma kuma tilas mutum ya yi bakin ƙoƙarinsa ganin ya nisanci wannan muguwar ɗabi'a mala ya kawo faɗin Allah subhanahu wata'ala wata'ala wa kana al-insanu akthar shay'in jadala dan adam shi yafi dukkan halittun Allah jayayya ya kawo mana hadisi na annabi sallallahu alaihi wa sallama lokacin da ya shiga gurin sayyidina aliyu da matarsa na fatima da daddare kwankwasa musu kofa daga nan ya jawo hankalinsu akan cewa su tashi su sallan dare maimakon kawai su karɓa su godiya su tashi su sallah sai sayyidina aliyu ya ba da wata irin amsa mai ban al'ajabi cewa ai zukatanmu suna hannun allah ne idan allah ya kaddara za mu tashi mai sallan dare rami in allah bai kaddara ba rami manzan Allah abin ya bashi al'ajabi ya shigo yana bubbuga cinyansa yana cewa kar dan adam da ya fi jaye wai dan adam ba za ka gaya mishi magana ɗaya wacce za ta shiryatar da shi za ta amfana da shi a addininsa ko a rayuwarsa bugu ɗaya kawai ce eh na ji na karɓa wasu ya nemo ƙofofin hankali wanda zai ba kansa duk da kasancewa malam ya ce fannin jayayya la shakka wani ya fi wani kwarewa a cikin ta Allah subhanahu wata'ala ya aibanta kafirai da kwarewa wurin jayayya إنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لبدا كافري كينا قربون بريئي جاية وفدن الله سبحانه وتعالى ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون كافرين كوي الله سبحانه وتعالى يمني أكن شوى متعنين مصر jayayya wanda ke karatun tunji Allah ya je a dakatar da shi mala ya kawo mana cikin dalilai da ke nuni akan cewa wani mutum akwai yiwuwan ya fi wani iya jayayya da ƙwarewa cikin jayayya ya kawo mana hadisin ka'ab bin malik lokacin da ya ƙi zuwa yaƙin tabuk ya ce lokacin da annabi sallallahu alaihi sallama ya fuskanto zai dawo yana ta faƙe-faƙen irin ƙaryen da zan yi in fita daga ƙarshe dai ya ce sai Allah ya natsar da zuciyata cewa a gaban annabi sallallahu alaihi sallama babu yadda za a yi ƙarya ta fitar da ni da ka in yi gaskiya kawai to shi ne da ya zauna a gaban annabi sallallahu alaihi sallama yake cewa manzo Allah da a ce na zauna a gaban wani mutum ne wanda ba kai ba to na san irin shiga da fitan da zan yi in gyaggyara zance sai na gusar ma kaina duk wata tuhuma da duk wani zargi da ake min sai na gusar da shi kuma wallahi sai na fita me yasa yace laqad utitul jadala saboda an hore min iya musu da jayayya in na kalkalta magana na ƙawata ta to sai na san yadda zan yi in fitar da kaina malik ce malik shahid a cikin wannan shine yadda ka bin malik ya tabbatar ma annabi sallallahu alaihi wa cewa an hore mai iya jayayya ko manzo Allah sallallahu alaihi sallama bai ce ai da kai da sauran mutane duk ɗaya bane sai ya shiru wannan yana alamta maka cewa tabbas jayayya wani ya fi wani ƙwarewa kafirai sun ƙware wurin musu da jayayya domin ana tabbatar da gaskiya su kuma suna tabbatar da ƙarya ana kawo gaskiya suna ruguza ta suna kawo ƙarya suna goyon bayanta wannan sifa ce ta jayayya sannan malam ya ci gaba da kawo mana wani nasi na ummu salama matan annabi sallallahu alaihi wasallama da ta bada labarin cewa wata rana waɗansu mutane sun zo ƙofar ɗakin annabi sallallahu alaihi wasallama sai suka ɗora jayayya sai annabi ya fito ya same su sai yake ce musu kai jama'a ku fa sani ni ɗin nan mutum ne ya ce akwai yiwuwan waɗansu su zo suna kusuma a gabana amma ɗaya daga cikinsu ya fi ƙwarewa wurin iya magana ya fi ƙwarewa wurin iya jayayya da haka idan na ba su dama na ce kowa ya faɗi bayanin da ke tare da shi wannan ya iya shiga can ya fita can ya malkwada can ya lankwasa can ya haɗa can kuma ƙila ba shi ke da gaskiya ba amma iya maganarsa sai ya sa in fahimci cewa shi ke da gaskiya tun da mazala bai san gaibu ba ya ce sai in yi hukunci in ce shi ke da gaskiya to ku sani duk wanda na hukunta haƙƙin musulmi na bashi saboda ya iya magana saboda ya iya yin wani yanayi mai ban tausayi in yana batu yakan fito da wani yanayi na tausayi ka ɗauka wallahi tallahi shi ke da gaskiya sai ka ba shi gaskiya sai a ɗauki haƙƙin wani a ba shi to duk wanda ya wannan manzan Allah ce wallahi na yankan mishi wani rabo ne daga wutan jahannama na ba shi din kai ƙarya ka ƙyalƙyalta magana ka gyara magana ya kasance an baka haƙƙin wani wannan abin da aka yi ba zai taɓa halasta maka haƙƙin wani ba ko a kotu ka je saboda ka iya magana a baka haƙƙin wani wallahi wannan ba zai taɓa zama halal ba ba zai zama halal ba ko kuma ka je a makaranta wani yaro ya ƙware wurin iya magana shi kuma wani yaron bai iya magana ba a je gaban principal ko a je gurin headmaster shi wannan ya gyara magana sai a jikanin shi ke da gaskiya sai a ɗauki littafin wani a bashi saboda ya iya magana to bai halasta mishi wannan ba an bashi wutan jahannama ne ko wani tensar ɗin shi ko biran shi ya ɓata sai ya ɗauki na wani ya ce na shi saboda ya iya magana sai a ɗauki wannan haƙƙin a bashi wanzu Allah ce an bashi wutan jahannama ne an bashi wutan jahannama kuma wannan wutan jahannaman ya karɓa kuma ita zai ci kuma ranar tashin alkiyama sai an dawo da ita ya ci ta a matsayin wuta shi yasa kar kai takama da ka iya magana kai ta kwatan haƙoƙan mutane saboda ni ai kai ka iya magana kai ba ka tsoron zuwa gaban alkali ko kuma a kai lauya ne ko wani abu ya kama da haka da haka mutum su yayi taka tsantsan wannan yana shiga ko'ina kamar yadda na kawo ancan karo cewa har a gidajen aure akan faru irin wannan matsala wata mata ta iya magana sai ta fito da kalmomin da ke alamta kamar ita take da gaskiya alhalin kuma ita ce ba ta da gaskiya to wannan baya halasta mata wani haƙi da za a bata to haka nan duka al'amuran suke tafiya to mun zo daidai gaban da malam ke maganan cewa wannan muguwan ɗabi'a ta jayayya ba a duniya kaɗai take ba takan ɗore ta ɗamfari da ɗan adam har ranar tashin alkiyama sai ɗan adam ya rika jayayya a gaban Allah sai ɗan adam ya rika jayayya duk da kasancewan kuma ya san cewa fa Allah ya san komai amma ɗan adam sai ya rika jayayya ranar tashin alkiyama malai kawo mana faɗin Allah subhanahu wata'ala yau mata ake kullu nafsin tujadilu an nafsiha ranar tashin alkiyama rana ce da kowace rai za ta zo tana jayayya don kanta don amfanin kanta tana jayayya don amfanin kanta malai fassara mana cewa abin da ake nufi kowace rai za ta zo tana lissafa abubuwan da ta yi a duniya na alkhairi wai domin dai ta fanshi kanta daga azaban Allah ya Allah na yi kaza ya Allah na yi kaza to ba ma lokaci kaza ma na taɓa yin kaza ba ai lokaci kaza ma ne kaza ya za a yi a ce ba za a ban kaza ba ko da ko wannan aikin darriya ne amma za ta dawo da shi za kuma ta kafa hujja da shi zai daina jayayya ba da shi Allah ya gaya mana yau mata ake kullu nafsin tujadilu an nafsiha ranar tashin alkiyama kowace rai za ta zo tana jayayya domin amfanin kanta shi ne malai cewa da anas bin malik radiyallahu anhu qala kunna inda rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama fa dhahika fa qala yace muna zaune a wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama in ji ana ya ce fadahika sai manzon Allah ya yi dariya sai ne sai ya yi dariya faƙala sai manzon Allah ya ce hal tadaruna mimma abhaku kun san dalilin da ya sa ne dariya kun san dalilin da ya sa ne dariya annabi ya tambaye su qala sai annabi ce kulna sai muka ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzon sa ne mafi sani bi ma'ana ba mu san abin da yasa kai dariya ba ai abu ne na zuciya ko ni yanzu ne dariya ba za ka san abin da yasa ne dariya ba kai ma in kai dariya ba za mu san abin da yasa kai dariya ba sai dai ko in ga abin a zahiri ko ba haka ba kila an kawo maka takarda an ɗauke ka aiki sai ka kwashe da dariya ka ga za mu iya fahimta saboda karina wata wani aiki da aka yi a gurin zai iya gaya mana ga dalili amma in ba haka nan ba abin da ke cikin zuciyar dan adam ai zai wahalan gaske ka gane hakikani sai da kai ta cinka haka ka cinka ka cinka kila ka cinka a dariya ne akan yadda bawa zai rika magana da ubangijinsa ranar tashin alkiyama kaga su manya sun san abin an gaya musu yadda abin zai faru ya ce to abin da ya sa nake dariya kenan ina har ya ƙuni ɗan adam zai ce ko yana cewa ya rabbi alam tujirni min zulmi ya Allah ba ka amintar da ni cewa ba za ka zalunce ni ba bawa ne zai tsaya yana jayayya da Allah zai ma Allah tambaya ya Allah ba ka amintar da ni cewa ba za ka zalunce ni ba ai kai ba zalimi ba ba ka zalunta kowa kuma ka ce ran tashin alƙiyama kowa za ka yi mishi hisabi ne na adalci ba zalunci ba tauye haƙƙi ashe ya Allah baka bani wannan amincin ba cewa ba za ka zalunce ni ba qala yaqulu bala qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace yaqulu sai Allah ce bala tabbas haka yake na baka aminci cewa ba zan zalunce ka ba ba zan tauye maka haƙi ba ba zan rufe maka wani alkhairi da kai ba sai yaqulu sai bawa ya ce fa inni la ujizu ala nafsi illa shahidan minni to tunda ka bani aminci cewa ba za ka zalunce ni ba ba za ka tauye min haƙi ba to ni kuma yau ban halasta wani ya shaida a kaina ba sai wanda abin da ya fito daga gungun jikina kun gane bawa ne zai rika gaya ma Allah haka ni kuma tun da ka ce ba za ka zalunce ni ba ko ni kana son za ka yi shi akan adalci to ni kuma ya Allah yau ba zan yadda wani ya shaida a kaina ba sai dai wata gaba daga cikin jikina kun gane sai gaba daga cikin jikina qala sai Allah ce a sai manzo Allah ce fa ya qulu sai Allah ya ce ka fa bi nafsika al-yawma alayka shahidan wa bil kiramil katibin shahudan sai Allah ya ba bawa amsa ya ce tabbas yau kai kanka ɗin ka isa kai makanka shaida wato kamar ka ce Allah ce to na yadda ka ba kanka shaida ci aikacenka su ma za su ba da shaida a kanka don sun ɗamfari da kai yanzu ba dai ka san kawai misali kamar ba ka san Allah ya ba da shaidan ya ce ka yi kaza ko ka bar kaza ko to shi kenan gaɓaɓɓen jikin naka su ba da shaida hakanan kuma waɗanda suka rubuta aikace-aikacen bayi su ma za su ba da shaida ƙala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce fa yuhtamu ala fihi sai Allah ya rufe bakin sai ya rufe bakin bawa fa yuqalu li arkani sai a ce magabban sa in tsitsi ku gababban jikin shi ku yi magana dama baki wane ne ba baki dama ya magana Allah kuma shi yake da iko in ya ga dama ya ce to yanzu hannu yi magana kafa yi magana kamar da ayyukan alqur'ani mai girma suka tabbata ta shada alaihim har jima sab'uhum wa absaruhum wa juluduhum da fatan jiki duk za su ba da shaida baya ga hannaye da kafafuwa to sai a rufe bakin sai a ce to gaɓaɓɓen jikin shi ku ba da shaida akan me yayi a duniya qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce fatamtiqu bi a'malihi sai gabban jikin shi sai su fara bayanin aikin da yayi hannu ya ce nayi kaza nayi kaza nayi kaza kafa ya ce nayi kaza nayi kaza nayi kaza ido ya ce nayi kaza nayi kaza nayi kaza gaɓuɓɓen jikinsa sai su ta ba da shaida shi kenan ƙali sai manzo Allah ce sun mai khalla bainahu wa bainal kalam to duk in sun gama ba da shaida sai kuma Allah ya dawo mishi da lasisin shi ma bakin nashi ya magana sai ya ƙulu ƙali sai manzo Allah ce sai ya ƙulu sai bawa ya ce bu'udan kir ku Allah wadanku yana zagin gaɓuɓɓen jikin shi bu'udan lakunna wa suqan Allah wadanku nisanta bu'udan nisanta suqan tabewa tabewa gare ku tababbu hasararru fa an kunna kuntu unadil ku nake ta fafutuka nake ta jujjuya magana don ku tsira ina ta jayayyar nan ne zan samu muku yanci in an tashi shiga wutan kai hannu da kaza da shaidan ai ba za a cire ka bane da kai za a shiga kai kafa ai da kai za a shiga ido ai da kai za a shiga fa an kunna unabul saboda ku ne nake ta fafataka in kai in komo in kai in komo a faɗi in faɗi a faɗi in faɗi domin ku tsira ta yau gashi kun zo kun ba da kanku menene muhallin shari'a a cikin wannan hadisin a nuna maka jayayyan ɗan adam wai ga shi ga Allah sai yi jayayya to Allah ce mishi kayi kaza kayi kaza kayi kaza ya ce gaskiya Allah kayi alkawarin da baka zalunce ni ba ban yadda kai ka bada shaida ba ban yadda wani mala'ika ya zai bada shaida ba in dai ka aminta cewa tabbas ba za ka zalunce ni ba to wanda zai ba ni shaida a kai na ya fito daga gangan jikina ka san dan adam ya ƙware gurin iya zalunci da iya jiyayya ko a ɗabi'an ɗan adam makusance shi na ba zai ba da shaida ba galibi san kai na ɗibin mutum ai baicin dai al'amarin tashin alƙiyama gaskiya da gaskiya ne ƙarya ba ta shigowa cikin al'amarin tashin alƙiyama amma yanzu a ce mutum ya je laifi hannu ya je ya fata kuma da kanshi ya zai ce shi ya fata sai kai ka san sai al'amari daga Allah amma kamata ne kawai ke ta rufa rufa ke ta karerai har dai a rufa mata asiri to amma dai Allah subhanahu wata'ala ya ba gaɓaɓɓa dama su yi magana kuma sun yi magana sun faɗi gaskiyar abin da suka aikata. to ga kuma ɗan adam ɗin ya zo dai saboda ƙwarewa wurin jayayya yana tuhuman gaɓaɓɓansa cewa saboda ku nake ta wannan fafutukan ana ta sa'in sadari don ku tsira amma yanzu ga shi kwanzo kun ba da kanku to wannan shi ne muhallin shahid cewa jayayya takan ɗan faru da ɗan adam har ya zuwa ƙarshen rayuwarsa za ta bi shi har ya zuwa ranar tashin alkiyama. وقال تعالى واصفا جبال الكفار يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يا صفا تامن إن يد جايين كافري تكي إرانا تاشن القيامة كافري سنة نسي سنة جاية أدبان الله عند الله ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون Allah ba mu labarin kafirai mushrikai kafin wannan ayan abinda Allah ce mana wa yawma nahshuruhum jami'an manzo Allah sallallahu ka ambata musu ka tuna musu ranar da zamu tashe su ga baki daya thumma naqulu lil ladina ashraku sannan sai mu ce mu waɗanda suka yi shirka a duniya aina shuraka ukum alladhina kuntum taz'umun ina waɗannan ababen shirkan da kuke riyawa a duniya cewa za su amfani ku a gaban Allah wani zai ce shi barhama zai cece shi a gaban Allah shi bai son ceton Allah bai son taimakon Allah barhama ya ishe shi shi yasa sujudan shi ga barhama ne bautan shi ga barhama ne har ɗazu nake ji ana ma wani tambaya kai ka yarda cewa kai ka yarda cewa Ahmad Tijjani ya fi annabi idan kai na yanzu maka wannan tambayan duk wanda na ɗaga nan mace kai ka yadda Ahmad Tijjani ya fi annabi kila sai ka tsine ma Ahmad Tijjani in ana son a daidaita shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai ba maganar daidaito bane to shi da ake tambayan sa shin ka yadda Ahmad Tijjani ya fi annabi sai ya fara bayanin to ainihi tunda aqidan da aka dora mu akai da abin da aka dora mu akai a karkashin su ne gaskiya shi ya yadda ya yadda to kaga su ne shuraka din waɗanda yake amlayin shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zam bihi Allah to sai a tambaye su aina shuraka hukum alladhina kuntum tazawmu ina waɗannan ababen shirkan naku da kuke riyawa cewa za su amfane ku a gaban Allah za su amfane ku ranar tashin alkiyama to shine sai Allah ya bada amsa thumma lam takun fitnatuhum sannan sai ya kasance amsan tambayansu wato amsan fitinansu wato amsan da za su bada lokacin da aka fitine su mece ce fitinan wannan tambayan na walakanci da kaskanci da tozarcin ita ce fitinan ana a ɗaga mutum a bainan jama'a mutanen farko da na ƙarshe a ce gashi nan mushriki ne ya yi shirka da Allah ya ɗauki haƙƙin Allah ya ba bayan Allah ya yi cewa za su amfane shi a yau to yau ina waɗanda kake cewa za su amfane kan duk duniya kowa yana ji akwai walakanci da kaskancin da ya wuce wannan to shi ne sai Allah sai kun malam takun fitnatuhum an san wannan fitina da tambayan walakanci da kaskancin da ake musu menene illa an qalu wallahi rabbina sai su karyata Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan adam ya iya musu sai su inkari Allah ya ce su mushrikai ne su kuma sai su ce wallahi rabbina ma kunna mushrike wallahi talla Allah ƙarya ne mu ba mushrikai bane kun je ta fitana wallahi rabbina ma kunna mushrikina sai sun yi rantsuwa da Allah cewa wai su ba mushrikai bane bayan sun yi shirkan nan su sun san sun mala'iku sun rubuta abokan halitta ma sun ji sun gani ko ba ka bane amma sai su ƙaryata Allah subhanahu wata'ala da ya ce ainihin shuraka'ukum allazina kuntum tazawmun sai su ce wallahi rabbina ma kunna mushrikin wallahi mu ba mushrikai bane da haka suna shirye kenan da ai mujadala suna shirye da ai mujadala sai Allah ce unzur kaifa kadhabu ala anfusihim Allahu akbar Allah ce kai dubi kai dubi irin na ban mamaki kai mamakin irin halinsu kai fa kalabu ala anfusi yadda suka yi kansu wata ƙarya suka tsoro ta suka ƙari damɓara kansu wata ƙarya wato sun yi ƙarya sun maimaita ƙarya sun maimaita ƙarya ƙaryan da ta jawo musu hasara da taɗewa ƙaryan da za ta cutar da su shi ne unzur kaifa kazabu ala anfusihim yadda suka rika yin kansu ƙarya wa balla anhum ma kanu yaftarun duk abin da suke riyawa ya bace musu abin duk da suke riyawa ya bace musu saboda ƙarya ce a duniya suka bi ta yanzu don Allah wani ya ce maka duk da irin firgici da razanar ranar tashin alkiyama wani ya ce maka wai kar ma kai aikin ibada kar kai komi ka bari kawai in ka zo ran tashin kiyama ka zo wurina ka zo wurina don Allah ko taro ake yi na sallah ko taro ake yi kana da amincin da zaka iya shiga cikin farfajiyan ka ce za ka je ka ga sarki kawai taro da ake yi na gari dan taƙaitaccen gari ballantana a ce maka wani ya ce maka idan ka je arafa ka nime ni ta filin arafa ka neme ni in neme ka ina ba da gidaje ballanta na ka ce ka neme ni a gida kaza ba gida ba ne fili ne kawai na Allah ta'ala kawai aka fasa hemomi da tantuna to mutum ya ce maka kawai ka rana arafa da Allah mu haɗu da kai arafa ka neme ni ai ba ya baka aiki ba ya ka ƙarya dai ne maka ƙarya ka gan shi a ina ka sakko sai na ce maka in an tashi alkiyaman nan kawai ka nime ni ne shigar da kai aljanna kai ka san wallahi wannan matsalici zindiki ne in ka je din ƙarya za ka gani shine wa dalla anhum ma kanu yaftarun abin da suke kirkira na ƙaryan ya bace musu shehi zai taimake mu barama zai amfane mu in yasa zai taimake mu menene mahallin shahid na wannan shine irin yadda ɗan adam yake da ƙwarewa wurin jayayya gashi har a gaban Allah ranar tashin alkiyama sai ya ƙaryata Allah kamar yadda suke ƙarya a duniya haka za su yi ƙarya a gaban Allah ya sabuna annahum ala shay'in ala innahum humul kadhibun suna zaton in suka yi ƙarya a gaban Allah za su kubuta kamar yadda suke a duniya Allah ce makaryata ne kawai wa an abi sa'id radiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم daga abi sa'id yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace yaji nuhan wa ummatuhu ranar tashin alkiyama annabi nuh annabi nuh zai zo da shi da al'ummansa annabi nuh ba shine farkon manzanni ba shine farkon manzanni akwai manzo akwai annabi annabi adamu manzo ne annabi adam manzo ne annabi ne annabi ne farkon manzanni shine annabi nuh kamar da nassin hadisi ya tabbata shi yasa a cikin alqur'ani za ga Allah kan tantance kan bambanci waɗansu annabi waɗansu kaji an kira su da taken su na annabta waɗansu kaji an kira su da taken su na manzanci sai a ce maka wazkur fil kitabi ibrahim innahu kana ne innahu kana siddiqan nabiyya annabi annabi ibrahim to amma wani gurin ya tabbatar da manzancin sa amma akwai wani wanda zaka ji an ce maka innahu kana sadiq alwa'd wa kana rasulan nabiyya isma'il rasulan nabiyyan annabi ne ko manzo ne Allah tabbatar mishi da wannan annabi idris kuma siddiqan nabiyyan ورفعناه مكانا عليا النبي ادريس النبي to haka nan qur'ani ya rika bambanta wani annabi wani manzo wani annabi wani manzo to shi annabi ne shine farkon manzanni to zai zo da shi da al'ummansa fa yaqulu Allah ta'ala sai Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce hal ballaghta kai annabi ne ka isar ma al'ummanka da sako ka je musu da manzanci ka isar da sakon Allah sai ya ƙoli na'am ai rab sai ce eh ya Allah ya Allah na je na isar musu da saƙonka haka ne ko sai ya ƙoli ummatihi sai Allah ya tambayi al'umman annabi Nuh hal ballaghakum da gaske annabi Nuh ya zo ya isar muku da saƙon Allah sai ya ƙoli na la sai ce ƙarya yake yi Allah bai zo ba ma ja'ana min bashirin wala mu ba wani annabi da ya zo mana kai al'umma akwai iya ƙarya akwai jayayya wai yanzu annabi nuhu shekara ɗari tara nan da hamsin da ya ta fafata da awa a tafarkin Allah ai Qur'ani ya zo ya gaya mana fala bi safihim alfa sanatin illa 50 ama shekara dubu ba hamsin ta da'awa ce fa kawai wannan yana fafata da'awa Qur'ani ya gaya mana wa inni kullama da'awtuhum لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا كي يا فتي إني دعوت لقومي ليلا ونهارا ko da dare da rana ya kira su kaza ya kira su duk Qur'ani ya gaya mana ya shekara ɗari tara da hamsin wai amma yau ga mutanen nan Allah tambaye su an zo an isar muku da saƙon Allah sun ce la mu ba wani wanda ya zo mana annabi nuhu ƙarya kai yake bai zo ba wannan yana nuna maka wannan yana nuna maka cewa a babin bincike ba a tausayi kuma a babin bincike ba a kyakkyawan zato kamar da na faɗi wancan karo akwai wanda zai laifi in kai ne ka gan shi sai ka ce Allah sarki ya ban tausayi wallahi da gani ba zai aika ba amma ɗan sanda ba zai da wannan ba ko ba haka bane kai sanda ba zai da wannan ba wai dan ka ga mutum gashi da gemu ya fito yana tafa kanshi a ƙasa in dai an zarge shi to sai dai bincike fitar da shi ba maganin wani kyakkyawan zato bane ba maganin kyakkyawan zato kawai a ce ya da ganin wannan ba zai yi ba da gani ba zai yi ba ba wannan magana dan adam in aka tuhume shi yana neman fita yana iya yin ƙarya yana iya yin ƙarya koyon tasannu'i ya fito haka wani wani irin shi kamar na Allah ne shi ba zai wannan laifin ba kuma in aka bincika sai a samu yayi ko ba ka dan adam yake ba haka nake kai ma haka kake to shine ga mutanen annabi Nuhu an tambaye su annabi Nuhu ya iya isa muku da sako sai quluna la sai su ce a ma ja'ana min nabiyyin mu ba wani annabin da ya zo a cikin mu ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya ba wani annabi da ya zo a cikin su ballantana a ce ya musu wa'azi ha ballantana a ce ya shekara ɗari tara ya shekara kaza yi kaza yi kaza sai ya ƙone limuhin sai Allah ce ma annabi Nuh man ya shaɗu lak waye shaidanka waye zai baka shaida cewa ka isa da saƙon Allah sai ƙul Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ummatuhu sai ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da shi da al'ummansa za su bani shaida cewa tabbas na isar da saƙo wa nashhadu annahu qad ballagha sai wannan al'umman tun daga annabin mu sallallahu alaihi wasallama da mu al'umman sai mu shaida cewa tabbas annabi Nuhu ya isar da saƙon Allah wa huwa qawluhu jalla dhikruhu shine ma'anan fadin Allah subhanahu wata'ala wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan haka nan muka sanya ku ummatan wata al'umma wasatan ai khiyaran adulan shine wato ainihin wasaƙan ɗin wato ko zaɓaɓɓu ne masu adalci Allah ya karɓi wannan al'ummar tamu a matsayin al'umma mai adalci amma sai ake nufi masu adalcin sai masu tsoron Allah da suka tsaye da gaskiya wa qul yazna bil qist wa la tuqsul mizan ba kowane kare da doki ba cikin da ɗan aiba makaryata nan ko babu to amma dai an ɗauki annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa a matakin farko kenan daga nan duk wanda ya fita farkin su akan gaskiya to Allah ya zaɓe shi a matsayin zaɓaɓɓe mai adalci me yasa litakunu shuhada a alan nas domin ku zama za ku ba da shaida akan mutane ranar tashin alkiyama kenan duk wani annabi in aka tambaye shi ka isar da sako in ya ce eh in aka tambaye al'ummar su ce a bai isar ba to waye zai baka shaida sai a ce al'umman annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da haka idan aka tambaye sahabbai shin annabi nuhu ya zo ya isar da manzanci za su ce ya Allah ya isa ina kuka gane haka ya Allah mun karanta a cikin alqur'ani wa laqad arsalna nuhan ila qaumi falabisa fihim alf sanatin illa 50 ama fa akhadhahum tufan wa hum zalimun sai ta kawo ga da'awan annabi nuhu إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال رب كذا كذا كذا بكم شهدا to sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce da wannan matakin na farko tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama to sannan duk masu adalci zababbu a cikin al'umman su ma suna cikin zababbun da za su ba da shaida yace wal wasatu al adl da Allah ce kazalika da Allah ko ummatan wasatan bi ma'ana al adl masu adalci wadansu malan suna kala khiyar zababbu masu adalci sai da Allah ya tankaɗe ya rere sannan aka zaɓo mu annabi sallallahu alaihi wa sallam abokan tafiya so don haka shi ne ma'anin wannan da haka muhalli shaidu a cikin wannan aya ko a cikin wannan hadisi shine yadda 'yan adam za su riƙa jayayya suna musu ana sa'insa da su har ranar tashin alƙiyama kai jama'a musu da jayayya bai yi ba menene abin da ya kamace ka kawai ka karɓi gaskiya in ta zo maka in gaskiya ta zo maka kar ka kalli komi kawai kalli gaskiyar kawai ka karɓa in aka shiratar da kai zuwa ga abin da zai amfane ka a rayuwanka ko a addininka kar ka tsaya kai ta wani musu kana jayayya karɓa kawai akwai mutumin da ya kawai yanzu ya sa hula ko ya sa riga sai a ce ka ba haka ya kamata ka yi ba sai ce ni da haka nake son abina haka haka kawai shi kenan me matsalan nan ne bai yi ba to shi kenan ɗan ƙara sa shi a ciki shi kenan an gama da matsala amma saboda wadan adam ya ƙware gurin jayayya kila an gane batun da kyau wani zai wani abu kila zai zai sha kunu sai ya ɗibi suga cokali hudu ya zuba a kofi ɗaya ka ce kai bai kamata ba bai kamata ba zai cutar maimakon kawai ce gaskiya ne insha Allah zai rage ba shi kenan ba sai fara jayayya ai ka san wane ne ai ni na saba kaza ai ni dama bana kaza duk ma yanzu ma na rage ni a'a to wannan jayayyan duk ne ne an fa gaya maka abin da zai amfane ka ne to haka yake kuma a babin addini sai ka zo ka ɗauko laifin da mutum ke ka ce wani abin da kake yi ba daidai ba ne ƙur'ani ya hana sunnan annabi ta hana sai fara gaya maka to ai ni ko ma da ne kaza din to ai in baka manta ba ai kamun in ban manta ba akwai wani malami da na ji yana bayanin har wani sai yanko ƙarya sai ce na kamun na taɓa jin malam Ja'far yayi bayani kuma ƙarya ne wallahi bai ba kawai dai dan adam aksar in jadala ya fi kowa kwarewa wurin jayayya kira kun gane irin wannan da haka haka dan adam yake wai shi bai son a ci gyaransa bai son a nuna mishi yayi kuskure yayi ba daidai ba sai ta kawo kofofin da zai bada hanzari to kuma fa in ba daidai ba ne yana a wurin Allah ba daidai ba ko a mu'amala ko a addini duk iya yadda ka kai ka kawo hanzari in ƙofofi ɗari ka iya kawo wani hanzari ba daidai ba yana nan a matsayin ba daidai ba koko don ka iya jayayya zai gyara ƙarya na ba zai gyara ƙarya ba kamar wancan ayan da muka wuce ta a baya da malai kawo ta balhum qaumun khasimun ai ya ce ne ma darabuhu laka illa jadala balhum qaumun khasimun a cikin asbabun nuzul aka ce yahudu da haɗin kai da waɗansu daga cikin waɗansu mashirikai ma shi ne suka je suka samu annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce to ka ce mu kafirai ne ko mashirikai ne kafirai ne yahudu kenan ya ce eh to yanzu duk wani wanda yake cikin mu yanzu da mu da duk abin da muka bauta ma kenan yanzu mu duk cikan mai raba tafi ne kake nufi ya ce duk cikan ku da ku da abin da kuke bauta ma duk ɗan wutan innakum wata abaduna min dunillahi hasabu jahannama da ku da abin da kuke bauta ma koma bayan Allah duk tarkacen wutan jahannama suka ce to shi kenan to mun yadda haka ka faɗa ya ce suka ce to muna bauta ma annabi isa muna bauta ma annabi uzairu da haka yanzu ka kafarta annabi isa ka kafarta annabi uzairu ka ce yan mutum kun gane salon jayayya ka ce duk abin da muke bauta ma da murfi duk yan mutum ya ce in nan ladina hada sabaqat lahum a mene innakum wa ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama da ku da duk abin da kuke bauta ma koma bayan Allah yan mutum to sai suka ce to ya ce annabi isa dan mutum ya ce annabi uzairu dan mutum shi ne sai Allah ce musu ai innal ladina sabaqat lahum min al-husna ulaika anha mubadun ai wanda nagartar su da kirkin su ya riga ya gabata a wurin mu na waɗannan sun yi mutan jahannama nisa la yasma'una hasisaha ko wanda mutan jahannama ba za su jira to shi ne sai Allah ke gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam ma darabuhu laka illa jadalan wannan misalin da suka kawo maka tsaban ƙwarewa gurin ijayayya ne bal hum qaumun khasimun Allah ce ƙwararru ne gurin iya jayayya to ƙwarewanka gurin iya jayayya da gyara ƙarya ko ɓata gaskiya ba zai ɓata gaskiya ba a wurin Allah ba kuma zai gyara ƙarya ba a wurin Allah zama musulmi fahimtar nan mutum da haka idan lauya ya yi ta jayayya ya yi ta jayayya ya ɗauki haƙƙin wani ya ba wani saboda ƙwarewan shi shi duk inda ya je ya sayayi ne ka yi banza lauya wallahi ba zai gyara haramun ba ka ɗauki haƙƙin wani a ɗauki haƙƙin wani a ba wani saboda ka ƙware wurin iya magana ba zai halasta shi ba ba zai zama halas ba wannan ƙa'ida ce duk inda aka ɗauki haƙƙin wani aka baka in dai ba haƙƙin ka bane wallahi ba halas bane yanzu a ce gwamna sai ya ƙwace filin wani akan zalunci sai ya baka allocation a ce to yanzu an baka allocation bayan haƙƙin wani aka ƙwace wallahi ba zai halasta maka wannan ba har a gaban Allah ai zalunci a halasta maka ba zai halasta maka ba ba zai halasta gare ka ba ba zai halasta gare ka ba a kwace wani alƙali ya kwace matan wani sai ya ba wani wannan ba za ta halasta mishi ba su je ka shirya alƙali da Allah ka kashe mu wancan aure ni kuma sai ka bani aurenta wallahi wannan ba zai halatta wannan haram din ba ba zai halatta wannan haram din ba Allah ya saka ma shugabannin Saudiya da alkhairi musamman shugabannin su na da akwai wani sarki da ya shekara ashirin da wani abu ba na sa lokacin mana can wani wani wani mutum ya kai ya kai ma alƙali wani kes ko matar ce ta kai ƙara sai alƙali shi kuma sai ga yana son matan sai kutun kutun kutun kutun sai ya kashe auren shi alƙalin sai ya kashe auren da ya kashe auren bayan kwana ɗaya biyu sai ya je sai nemi aurenta to shi ne da labari ya zo ma gwamnan makka ya zo ma gwamnan makka a wannan lokacin sai yana wari ya ɗauki mataki ba sai labari ya kai ma ina jin ko zamanin sarki abdullahi a lokacin ya kai masa koren gwamnan ya yi gabaki ɗan kori gwamnan aka sauke shi daga gwamnanci aka kore shi ma daga ƙasan kaga ai an kamanta adalci ai an kamanta to to to haka ake yi ma za ka bin wani shugaba ya halasta maka wani dukiya na haram Allah ka ka dauka ka ci halas ne ba halas bane so haka dai ka'idan take Allah madaukan sarki ya shirya da mu nan shi ne gudun tsayawa sai zama ta gaba sai mu faɗi cikin dalilan da ke kawo jayayya cikin dalilan da ke kawo jayayya insha Allah ta'ala zama ta gaba abinda za mu faɗi kenan abinda muka faɗi daidai Allah ka ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ka yafe mana Allah ka rafa mana asirin mu duniya da lahira wa sallallahu wa baraka ala nabiyil karim fa subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم